أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المفسدون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون وإن عليهم نبع الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والكاتب لما سبق لا ينصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزه عما يشركون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واهل عقدة من لساني يفقه قولي يا أيها الشيء وحضر إلينا بهذا المقر والكاتب بدفرة الكافي لنا بالسفر نعم وتقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا مرية من بعدهم أفتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفسر الآيات ولعلهم يرجعون وعليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانصلح منها وأصحاب الشيطان فكان من الغاوين Allah subhanahu ta'ala ya gaya mana a jiya irin da ya dauki alƙawari da su ɗayan annabi Adam alaihi salam alƙawari wanda an yi shi ne tun a tun a alamun zarri wato mun karanto shi a jiya inda Allah subhanahu ta'ala ya yi alkawari da ya annabi adam kamar yadda ma karanta a jiya faƙalu wato Allah ya ce a lasu bi rabbikum faƙalu bara an gane tun daga sahu na ɗaya na annabawa da waliyai sahu na biyu na mutanen kirki sahu na uku shi ne wato ainihin aka samu kafirai a wannan sahu wanda wato ba su ji jawabin da aka yi ba sai dai suka ba su ga wanda ke jawabi ba sai dai suka cewa bala bala kuma fa qalu bala taqlidan ashabul awwal kharaju rusula wa anbiya wa qadab saboda farko sun mutum manzanni ne da annaba da kudurobi saboda ne kuma haka shi mumini an gane sun mutum muminai ne wa ulama da malamai saboda uku da uku fara sun koma kafirai irtattu su rida falan ma kalu bala jami'an ala da hula haku jami'an sha wahida da suka ce bala sai Allah shi da su zama abu daya fa fara kullu wahidin yusali ma ma qadara Allah la wa ya hadi abin da Allah ya kaddara mai fa kullu man yusala wahidan yuridu wahidan wanda ya hadi mutum ɗaya da hadi mutum ɗaya wa man yusala aksara yuridu aksara wanda ya hadi yawa zai hafa da yawa wanda يبتلي شيئا فلا يجوز له وندع بهدفه وشخص أدرك يفري وتكافي بها المسلمين لا تتابع هذا متفري يحكي ومسلمين في الأمريكية قال الله تبارك وتعالى كما كان صلى الله عليه وسلم على تزال الدنيا قائمة دنيا باتا بشرى تنا قيام سنة تنا تبتا حتى hatta ya san da ahiru wani da biyu kula ya kalama sai ɗa na ƙarshe ya fito sannan a tashi kiyama wanda daga shi ba ƙara haihuwar kowa a duniya alladina haraji min sulsul bani adam min aslabi abai sai wanda suke fitowa daga tsako na annabi adam tun daga tsako da iyayen su arnan fa arnan a tayi da ahiru da ƙarshe wato ainihin ƙarni bayan ƙarni har a haifi na ƙarshe duka والرسول صلى الله عليه وسلم كما قال حذيفة وقال أساسا كما يدى حذيفة اليماني فدا يتى خبر الصحابة بكل شيء يا باكا بين أبائي كمي كما قال حتى بآجل مولد يولد فتقوم الساعة حتى الشيخ أجرائي والزائر فساد في قيامة قيامة رضو الله يبان الأبائي haka yazo a cikin Buhari wanda Huzaifa ya ruwaito ana yake da ƙarfa daga na annabi sallallahu alaihi wasallam hudubatan ba ta raka fiye shi ba za na yi mana huduba ba ba ta bai ba an gane ila kiyar sa eh har zuwa kashin kiyama illa da karahu annabi ba ko ba ce ya ba mu labari eh Allah mu hudun ilmi ya san da shi daga cikin sai wanda wanda ana huwa da Allah mu huwa Allah mu wanda wanda yana huwa da wanda ya sani ya sani wanda bai sani ba bai sani ba إن كنت لا على الشيء قد نسيت فأعرف ما يعرف الرجل إذا غاب عنه اخترع أهواره وي أقول أن النبي فلا يكن قول أبو نامنك أما أنا غريشي sai in tuna kamar mutumin da yake da abin da ya bace daga baya zai gan shi haka nake tunawa haka zuwa cikin sahih buhari kitab al-qas ko da haka annabi ya ba da labari duk abin da zai faru ya ba da labari na eh yace fari hada annab annabna ga wanda muka san annan da ke suka kare ayyukan kiyamusa wanda ya san kiyama lokacin da ta fi kiyama zai tsaya walakin da husurun maksumin inda hu sai dai sirri ne a wajen ya koyi ya kuma yadda ku a san shi ya kai ce jibril malmasulu alhaji ala min insan wannan muka ce da zuriyarka azumin wa muhura bayi madu kuburiya ma lokacin babu wato ma iyaye na su ba babu iyaye na su ba babu wani harbul ham amma Allah ya bayyana da su arwahan suka zama rayuka wa haɗaɓa huyar da ce da su ba damu suka aka mishi ba damu fadar juri wa ƙama wa ƙa labin wujud da kyautar Allah ne abin da akwai akwai ba ba da samuwa ba wani hana la ta kuru nihaya illa fil bidaya nihaya ba ta kasancewa ba cikin bidaya wato ƙarshe zai kasancewa ba cikin barba idan an haɗa Allah wa ɗaru idan Allah ya tuma wa sa raddahu ila bidayati sai mai jiki a farko wa kana da musaf al wa basar al walisan wa yadda ya zama yana da ji da gani da harshe da hannu wa da hana don haka ne su ila junai an tambayi imamu junai radiyallahu anhu an nihaya yaya nihaya قال فيك النهاية في البداية نهاية تدرس البداية وكما قالت البداية بالجود تكون بداية بالكوثر ألا لا يدري وجود ما تشاء وكذلك نهاية بالجود لا يدري وجود كما نهاية wato da kyauta ne ba da sabuwa ba su ina sa'adu sa'adu tuskuri an an tambaye sa'adu tuskuri an hada a akan wannan alƙawari da Allah ya dauko da ƴaƴan Adam hali يتذكروا وين كنا وانا من الكوري على ذلك كأن الهدام في أذني الآن أي كي كاتشي ما مكانت أكي يتوقع الله يبقى على سبيل ذكو كبير زي ذلك بنت أولياء هذا ثاني إنه يعلم تلاميذته من ذلك الوقت يعتقد المدينة أو اللوكة ويرجيهم في أسلاب أبائي يا فرجين سدس أشهر قبل إلى من هذا أي إبراهيم da ba tare da yake saka rusa mafsuda lokacin da Allah ya gaya mana kissa zai rusa shi bide kasa Allah ya kissa ta hadal al sai kuma ka mana kissa wannan alƙawari wai da kana rabbuka yin bani adam min zuhuri yin zai ta washa da ala wa fi al-sura ta kun qalu bala to lamma qalu bala din nan yasuru hada kullu kitab kullu kitab anzalahu Allah ila al-Qur'an alladhi huwa nihayatu wai sai zama wato bala din nan bisirri hada kulli kitabu kowane littafi sai zama da sirrin baɗin nan ake kuɗe shi eh shi ne farkon littafi kowane littafi har qur'anin mu allazi huwa jari wanda shi ne nihaya افتتاح بسم الله كاتب بسم الله بحرف الباء نبلا إذا يذكرنا بجوابنا في الأمل إلى ثلاثة جواب نبوك كما الله بوك كيف بلا لأن كلنا قال بلا بلا بلا والرسول صلى الله عليه وسلم ليكون كونه إماما للأنبياء manzo Allah kasanto yake cewa shine jagora shine shugaban annabawa wal mursalin da manzanni da matar da zan hakku lokacin da Allah ya tada ni fa qala alam tu rabbikum an gane zalika al arwa duk rayuka baki ɗaya sai suka rutse kullum fi tauhid a cikin tauhidi fasaru qudman suka ga ba su qudman mahala in sarrai alam yadiku al jawaba ba su da iko su ba da wannan jawabi fa qala sallallahu alaihi wasallam sai mu zuwa da kan zai ce bala fa qala rasul wa anbiya bala da manzanni da annaba ko da ke bala fa kullu qalu bala kowa da kwace bala huwa awwal man ajaba hadha jawab zalla shi ne farko da ya sauna jawabi shahidina an ta kulu mun shaida an ta kulu ai Allah ta kulu ne dan kar ku ce ranar tashi kiyama inna kunna an hadha gafilina wai mu mun dauka daga barin wannan alƙawari to kun faɗa ومن طرق النبات سنة سنة مو هو الهكمة بهذا الميثاق يوم القيامة شيئان هكمة تكون القول إلى القيامة أبو ديني نفرقوا ألا يقول الكفار يوم القيامة إنهم ما كانوا خارجين بيتهم لأنك كافرين في الصور تنسوهيه بعد القيامة وقل لهم أقروا بهذا التوحيد تلك الإقرار يوم التوحيد بذلك الميثاق فوانا القول ويدعو أنه رسول idan suka yi da auka sun manta to farru su al'amaruhu manzanni sun ba su labari wa amshi kasu su ne a mutacci idan Allah fa kama su hujja ga Allah su kaga hujja sai ta tsaya a kan auka kulu ko kuma su kace inna ma a sharaka aba'una ai iyaye mu sun shirka ne tsam sun kafin mu wa kunna zuriyatan min ba duk mun zo zuriya ne a bayan su fa kaga dai lafiya kun yi koyi da su ne amma to ni kula yanzu Allah ka azabtar da mu bima fa alal mu'minuna da abinda wato masu kalla suka yi wanda suke wato gabanin mu da iyayen mu min abaina bisa asisi shirki saboda su ne su ne suka kawo asalin shirka din la yumkinu an yujad zalik buga hujja da wannan ba zai yi gare shi ba ma isha ne ta da shaida su ala abu su bi tauhidi sun shaida wa kawo su da tauhidi wata kire bihi ala da ta da sai da mu'mina sannan an tunatar da su a bisa harshen ma'abucin mujina ƙa'iru maƙama wato zikiri ya tsaya matsayin tunatarwa in da gushi ga rayuka tafkira kala an biya wajen tunatar da annaba kasance da yabi a guje ga wasu za su shi a kawo su. Wa kadalika da wasu yin aya Allah ya kira ka muke bayanin ayoyi duka yi da muslima bayyana nisa sai yadda muke bayanin alƙawura kai wanda alƙawari ne da biru hadan su ba. wala Allah ya rikuna dan su komo daga barin kafirci wannan kisa ta kare da wannan za mu shiga cikin kisar wannan bal'amu dan ba'ura shi da Allah ya ce wasu alai karanta musu an gane ka karanta mai wuta ya rasulullah na ba allazi habara allazi atayna ba ayati labarin wanda muka ba ayoyi fansala minha amma duk da kansa daga cikin ayoyi shine bal'amu أعاذنا الله من ذلك عاد لكبره يا مثل كابر تشيك بابا أولد العيا من جنسها كما إنك تم مشيد يا ترى تكن تلك تشكمني لا تشكم تاكا إني أنا مشيد يا كي صدر كن تكي إيه ساعات من يشيما هكي ساعات كن تلك تشكي آية دم كماشي فلا مدنبا أولا مالي من يلبسكي أي لا كن الله ما هو ذي لا كرا إذن إذن إذن وأنا بيشي كمية كن الله ما هو ذي لا كرا yana yana kallon duk abin da duk abin da yake so ya karanta a zuwa mu yana kallo saboda abin ilimi da kuma samun yarda Allah amma sai ga shi idan Allah ya ce ban salaha biha ya tuka kansa daga wannan ayoyi da muka bashi an gane kamar ka wajen hajjaji min jinta kamar da wani da ke tukuwa daga fata shine wa shine bar'abu dan ba'ura sunan shi kenan ne kula bai bari da cikin malamai da bani Isra'ila shi da an tambaye shi ne an yi da wa'ala Musa, wai ya addu'a a halakar da Musa, ƙwa'uda idan ya shek aka ba shi wani abu, hadiya, an gane, kuɗi suka tara, eh, fada ta koyi addu'a, kwan kalaba ne addu'a ta juyo mashi, hamdala a nishanu har sai shi ke zazzabu, a ce in har sai zazzabu sai da ya kawo gwiwa. ala kadar ya kawo kirkin sa ba an ba hu shekaru Allah ya ce shaitan ya bi ya bi shi ba da raka ya da sai ya fasara kare da zama abokin sa fa kana min da zawiyin ya zama cikin halaka Allah ya ce isatu uha shine kisan bala'u dan ba'ura kana aliman malami ne idan jalasa littafin shi an ce ya zauna zai fara karantarwa yukbar ya majalisi suna ta a shirarta arziki riba rasa a inda yake zama ana zuwa da tawada guda dubu goma sha biyu kutun tawada guda dubu goma sha biyu wanda ake rubutu da shi inda yake karantarwa ai da wa ya kulo da hadisi ana ciro zantuttukan da yake faɗa wa kana idza askala alaihi shay idan wani abu ya rikice mai da zara ila lahil mahbus kawai shi haka ya duka kallon lahil mahbus فلما كان موسى عليه الصلاة والسلام يقاتل أهل بلده da Musa zo zai yaƙi mutanen garin Bal'amu, mutanen garin, garin shi wannan mutum, to Musa ya je yana so ya yaƙe su, yana so su zo su musulunta, wani kufar, su kafirai ne, waɗanda ba zai wa ahli baladi, sai mutanen garin suka nema wajen Bal'amu ɗan ba'una ɗin, an yi dawo ala Musa, suka ce mu ba abin da muke zuwa, ka yi addu'a kan wannan annabi Allah Musa, a halaka shi kar a bari ya shigo garin nan kar a bari ba ba sai shigo garin nan famsala sai ce a bazai ba abu ba ce kai ba to sai ce kala sai ce kai ba alamu alayhi yaya zan addu'a kan Musa wa dini na wahi ko kuma dini ne ni da Musa ne ne wa huwa ladhi min anbiya illa kuma ga shi shi annabi ne cikin annaba Allah wa ana mu'min kuma ni mu'min ne ya zan mu mutu addu'a in tana sai yi فجمع أهل البلد كثيرا من الهدايا وشيء مثلا من سكة هدايا ديما نقولي وأتوا بها إلى زوجتي كان يقول لك كامل شاك الله كامل ما تقولي هي أكتب كما أمانا من السلمان أتوا أتوا لنا لكشف الله العظيم حتى موسى يشبه كلمة كنا وكانت تملك ولا وإنما تكامل لكيش فقبلت الهدايا سكة بهدايا وجاء إليه تزوجنت فقال له ذكي هؤلاء إلى محق جواع وأن مسهل لا تمال ولا لا يكتب وتكا تكاذب لا بد أن تدعو أن تدعو الله له ما مكواك تمشيك رجال أكل إن تنا أول شاء شو لبا فما دام به بتوجه مثلا هو لا يقدر ما أمر أكاد بلا هذا كدول مبولي أن يدعو على مسهل يشير الدعاء كم مسهل ba raja ya fita zai je da zai addu'a wa kana lahu jabalu yana da wani dutse da yake hawa dutse sunan shi dutsen ijaba in ya hau dutse ne ya roƙi Allah sai Allah ya karba duk abin da ya roƙi Allah sai Allah ya karba sai da wannan dutse wani dutse ne haka falani idan arada du'a in hamu ne ne ne zai addu'a sai ta hujja dutse ba ka ce mai dabara sai a hujja ki idan ayi na ba an gane yero sai ya hau jaki yana nufin zai fito wajen wannan dutsen fara shi mai dabara mu yuri da ayyuka mai da jabal ne da ruwa ala musa ya hau jaki yana so zai je wajen dutsen da ya addu'a kan musa famtara al-jimaru jaki sai ya tafiya famtara al-mashi ya ke da ya tafiya da raba hushe duki da shi a kaka da ya tsalo har ya kuɗe kan da shi famtara Allah al-jimara shi Allah ya shirya jaki ne magana a bakin shi jaki kara da wuce sai da ke ce mashi kai fa alhamu yaya zan yi tafiyar nan wa anta turidu an tadawu ala nabiyyin min al-anbiya kana so kai addu'a sharri akan annabi cikin annabawan Allah wal malaikatu huququ amami ga malaiku da gani gaba na su tsaya yamma kuna ni min al-bashi to hana ne tafiya ai tafiya mu da tsira ce ba fara an gane eh yace yace yace tafiya mu da yi ba da da jaki ya gaya min haka har na zara an yi ma sai ya sauka kan jaki wanda ta ga a rami ya tafi da kamarsa ila ma'allin zuwa wannan wuri ba abu da ba su ko yana sata kafare ya je wannan wuri fasaha sai ya zama ya tafi yana ta addu'a kullama da abi suke duk lokacin da ya addu'a mummunar addu'a eh an gane ja'a ala qawli sai ji addu'a ta koma kan mutanansa wa kullama da abi khairin in yi addu'a alkhairi wanda yake sai ta koma kan mutanen shi sai ya kuma ta koma akan buta da ya ko addu'a ta sharri kan buta sai ta koma kan mutanen sa da ya ta alkhairi kuma sai ta koma kan buta faƙaru da hudu suka sha aka magana da kira mata kuma ka saurara abin da kake faɗi mana da ka ji abin da kake faɗi ba mu muna so kai addu'a sharri kan Musa ne mun ji kana mai addu'a alheri an san kada ku alaina wata da ku ne a duniya mu kana yin addu'a alaina ka san ce alaina to addu'a sharri amma da na ta alheri kana addu'a alaina ka kawo wata ku ne a da Allah ya zaki mu addu'a na alheri قال له سيدي والله لا أملك ba na iya mallakar wani abu illa hada ba haka ni ba da kai da nake ba na rike da haka kawai nake yi al-lisanu yace harshe ne tasruful haqa fi an gane haka tasruful haqa fi haka wato wannan harshe nawa haka Allah ke juya ta kai da kuka sai da zalika yana cikin wannan addu'a in ta na al-lisanu sai shi babbaku sai ya fito hatta wa ƙa'ala da kuma sai har ya faɗo ya kawo wajen guya musa wahara da ajabi duka harshe ya fito daga cikin sa ya kawo wajen gwiwarsa an gane wahara da min jabi nuru sai wani irin haske ya rika fitowa daga daga cikin cikinsa haske yana fita yana fita hasken da Allah ya zama mai فقال له سيتي مستطاع الآن سلبت جميع جميع ما كان عندي an zuka duk abin da ke tare da ni an cire shi lam yabqa ana shay'un lil ba wani abin da ya saura da tare da al ismu alladhi ana ubihi da fito yace ismu la da ba da nake addu'a da shi an samu mantuwa na manta da shi wal imanu zahaba anni kuma imani ba shi da tare da ni lam yabqa ila makar ba abin da ya saura tare da ni sai dai ma kirki kawai sai ce to akwai abu guda ɗaya da ya rage mu wanda zan mutu adullukum ala shay zan shirye da ku akan abu in fa altuhu yanfa'uku eh in kuka yi wannan abu zai amfana da ku suka ce wani abu ne ya ce akara juri sa'aku ku fito da matan ku baki ɗayan su ya ce da rajina su cire rigunan su dare komai na su cire su tau tsirara wanda hulɗar su su kudu rija su shigo cikin sun maza na kwamandoji yaƙin musa wala kan ta ji yura to an rajin hawala kan ku sace ku ne ku hada wata mata da wani cikin mayaka Musa duk wanda wanda ya nema kawai ku dane ka ko da miji suna ki to a zo da su tsirara baya ba riga ba wando ba tsirara su shiga cikin kwamandojin Musa kawai su tacca kuɗi da su in wani wasu sun neme su ku dane kaji kaji ma kirkin da ya shirya shikenan sai aka haka ya ce abin da ya rage mu yanzu wanda zai iya taimakon ku da shi kenan na makirci eh an gane ko ya ce wa la tuzar imratu arrajul hawala fa idza zanu idan suka yi zina da su to anan ne fa anzala Allahu alaihi wal azab Allah zai saukar da azaba wanda muke so su saukar wa la arif la arif lakum hilatan ila hada ne ba san da wata dubara da ta rage mu ba da wannan ita nan kuwa fa fa'alu zalika sai suka yi haka ووقع بنو إسرائيل في الفاحشة بنو إسرائيل موسى سكا أوكو أشكين زنا إتدنا أتا جاء رجل إلى موسى har ma wani ya zo ga shiga annabi Musa fa yanzu ku adana je ya kama wata mata gaban annabi Musa wa qala yace ya nabi Allah la allaka tamluqani min hada ko za ka yi hanani in yi zane da wannan sai wata ko da yana wa haramu kana ta haramu ne za ka yi hanani cikin mutanen Musa fa ala Musa da am da uka min hada ko haramu ko za ta sanya ana kawai haramun ne ko ka ale hannun ta ke ya fada mata gaban annabi sa bai ne dai da biyu lahi gaban annabin Allah yadda da ita to anan ne fa sai Allah ya saukar da ni fa anzalallahu ta'ala sai Allah ya saukar da annuba fa ma ta minhu sabquna al fi sa'ati wahid a sa'a daya sai da mutum dubu saba'in suka mutu da wannan annoba a cikin sa'a ne ba fa da shabun sai shakun ya zo shi karami ne shi mutanen Musa karami ne an kare Musa da cikin wato mataimaka addinin Musa bana ma ta ya kisa da ya ji labarin wannan abu da ya faru wa kana inda wariba min hadidi da ba yana da wata wani makami na karfi a wajen sa wa qawi ko mai karfi ne ya ila rajuli wal mar'a sai zo wajen wannan namijin da matan da suka yi zina gaban Musa wa huma fi qubbatin da shi wata qubba wajen alaiha namiji yana samunta fada rabu kuma bai ya sa wannan makami ya buga musu shi a sai da ba'a wani har ya haɗa su a cikin makami ya buga musu wani ba wani da sama ɗaga zuwa sama wa ƙane ce ya rabe haka za naf'al liman ya atika ya Allah haka muke da wanda ya saba ma wai wasi da je kai hama ma nabi fa kashafa Allahu balaa sannan Allah ya yi wannan bala'i ba da ma ba ta biyu tafakuna ab bayan mutum dubu saba'in sun mutu fa galaba muslimu da kufara sannan musulman da suka rijayi kafirai ko hida bal'amu sai aka kama bal'amu dan ba'ura waje a bihi ila rasulullahi musa aka zo da shi wajen annabi musa fa amara bihi fa mutila wani musa ce ban san gani sai aka kashe shi nan take kuma aka ga kashe shi to kaji karshen bal'amu dan ba'ura Allah shi ke eh bal'amu hada huwa alladhi ya an gane ya killahu istaqra shi ne wanda Allah yake ya kai to mana kitta shi'ar kana ya rubu ismul azam ya sai ismul lahi azam wa kana yatasarrafu fi kayfa sha yana tasarrufi da ismul lahi azam yadda ya ga dama amma da karshe ba su bahu shaytan shaytan ya zurbi shi wa kana min lagawi ya zama daga cikin halakku Allah ya kiyaye amin kaga abin da abin tsoron Allah kawai inda aka rubuta da jannati lamarin ba ba maganar karatu bane ba maganar ilimi bane shi Allah bai da kaifiya kai dai ka ji tsoron ka duba da inda ilimi ne da ai ai lamarin ba hud bai ke kallo da karatu a jama'a duba gari ba lamarin ba hud Allah mai Allah mai kashifi yana kallon lamarin ba hud kuma yana da ismu lal azami iya je sama dutsen nan duk abin da ya rubuta sai Allah ya azama amma duba karshen shi yadda ya zama Allah ya kiyaye amin saboda haka a dinga jin tsoron Allah kar kai ta zama da wani abu ba ka da wani abu wanda ya wuce abin da Allah ya sifanta ka da shi kawai kuma Allah ya ce dukkan ku ina ji Allah ku shi uba wa qabaila idza arafu inna akramakum inda lahi atqaku wanda ya kowa wajen Allah wanda ya kowa tsoron Allah ba wanda ya kowa karatu ba wanda ya kowa tsoron Allah tsoron Allah yake magana ba magana karatu ba Allah ya kiyaye ولو شئنا لا ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخرج إلى الأرض والسماء كمثل زمجة الخلف إن تعمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا
ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض ألد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تعمل إن تعمل عليه الأرض أو تتركه يلعب ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فأخبرنا مثل أنهم يتفكرون آه شي wannan mutum bala mu dan ba'ura ne Allah subhanahu wa ta'ala yace walau shi ila da mun ga dama la rafa ana da mun daga darajar shi ila manazil ulama yaje bisa darajar malamai an gane jiha da wannan abu da an dawo fi kubul amal mudatar da shi ga aiki da ilimi walakin lahu akara Allah ce ina amma sai dai ne wato ya dawo mai zuwa kasa an gane sakara ila al-ardi ad-dunya wa ya dawo ma kasa ya karkata zuwa ga duniya fattaba hawa ya ji kan zuciya shi fi du'a yi ilaiha a wajen kiran shi zuwa ga kan zuciya don haka fa wala anahu sai muka aje shi muka aje daraja muka tare da darajar shi saboda ya ji kan zuciya Allah ya ce fa wala anahu ba maturu sai kuma misalin shi ga matsalin da kandi kan misalin kare ne in sami alai in ka baka yi dauki ka kore yana zuwa yana maka da hanci ko yana wannan lada ya hamce da yadda ne lisanu aw tasruku ko ko ma ko ma ba ko kare ba ne kuka zo ka yi hakan za ka naka to haka harshen shi ya koma eh harshe ya koma irin harshen kare na lallaga yana lallaga irin harshen kare Allah ya kiyaye wala ta gairu hu bil lawa kal duk cikin dabbobi ba mai irin wannan sai kare kare shi kadai ke da irin wannan to haka fasara bal abu misalin kan bal abu yau da kan sai koma kamar kare ya koma kare alkalbu la yuwayidu bayna al-karama wa ihana shin yace bari ka gani shi kare bai rana da tsakanin karamci da wulakanci in ka karrama shi bai san kai ba bare bare ka wulakanta shi duk wata da wajen kare bai kan karama ba da tona aiki inda ma na zurhu idan ka farfi ya kula shi abin da yana mishi kawai kare ya masa wanda zai ci inda za ka aje wa da abin jiri da shi da mishi shi ne shehu ya ce wa laura fatil kalba wanda an tahu ala firashika aw da an tahu an kwallo sabirina wa an kai ta ilai kafaratan farazarhu ila kafar da fakat da za ka ɗauki kare ka girma ba shi ka ɗora shi da kan ganin ka da kake kwana katifa ka ka ɗora kare bisa ko kuma ka ake fi tsarkakin gado can eh amma ka ɗauko wannan karyayyar masa ko wannan nama haka je bar to dare da shi a wajen shi wannan dan dan karyayyar masa ko dan abin shi yayi damuwa da shi ba wai ka ba shi kaci ba ya kwanta ba shi bai damuwa ko ka wulakanta shi ko ka je wa shi sai dai ka ba shi abin da shi abin da ya muka yi to kaji la yi mai yuzu da karama wa ihab kai bayyana tsakanin karamci da wulakanci to sai sai bal'amu ya koma haka bal'amu ka rusul da kalbi kanari la yuhibbu illa dunya baya san komai sai dai duniya shi yasa Allah ya ce walakin lahu akala da ilal an ya zama Allah ya koma dole zuwa ga kafa duniya kenan ya karkata zuwa ga duniya shi ne akala da ilal ardi shi duniya kawai ya zaba eh an ba shi kuɗi zai ma annabin Allah addu'a na shari kafin ya ya aji kuɗi zai addu'a zai addu'a shari yake ga ko malami ne kai wallahi mutum ya kiyayi a zo da kuɗi a ce wai ya addu'a ka auna mutum ya rika auna wace irin addu'a ce duk addu'a za a shari ha ba da ina so kishiya ta wata mutum ya kore ta wallahi ka kore ta ka kori kishiyar nan ta malar da kore ka matsayinka akwai matsala yin jiraki ga malamai da suke yi nawa za a baka su yi duniya tsoron ba da kudin nawa kwanan nawa za su a ba ka kudi ka je ka yi wani mugun asiri a kan mace eh cewa ko a kore ta a gida a wanda zai aure ban son ya aure da mala a yi duk da za a haka ki aure shi ma karka ya rika auna a rika auna karka raba masoyi da masoyi saboda kuɗi karka jefa wani mugun asiri saboda kuɗi duniya nawa za ta yi kwana nawa za ta yi duniya kuma an ce za a je gaban Allah kuma wannan abu sai an tambaye ka sai an tambaye ka dole za a tambaye ka ko nawa ne za su baka kuɗi kuma kwana nawa kuɗin za su yi ba ka shi ne saboda haka wannan darasi ne ga irin ba almajirai wanda ya tafi da zuwa da kai aunawa eh bayan da suka taimaka min da ko nawa ne za a bayar ko nawa ne wanda ya taɓa gaya min haka ina musu lokacin na musu wallahi aka ruka lawo wanne ya dame ni ya dame ni so da haka ya kai sunana wajen wani malami har malami ya kira ni yake kai ne wane yake yake Allah auna ma saboda an kawo sunan ka zan ta da kai yanki ne zan ta da kai yanki amma Allah ya auna ma abu shi da shi ma zo wajen ya ce to aka baka na ni ba ka su zai ai hadi ki ai eh kuka ta sa ka Allah wannan ma to da ka ce ka ta ce a hadi ki ai yake kai ka tana haka kiri kiri kiri masu yi wannan aiki ne wanda ka ni ba na yi irin wannan aiki Allah Allah ta yi amin eh duk aiki na sharri in dai za ka yi shi jifan wani a jefi wani da asiri an gane ko a raba wani masoyi da masoyi duk abin da ke kawo ƙarshe lalata zuri'a yake gidanka ya mutu in ma kai ka gama lafiya to gidanka ƙarshe yake ka zuri'a ka ba abin ba zai kyau ba sai lalata zai kwantainin din zuri'a wanda nawa nawa ne mutum nawa zai baka nawa ne kuɗin saboda haka a kiyaye kaga dai ƙarshe abin da inda ya kai abin abin abba'ura nauyin babu da ke kallo yana karatu amma ya yi ba duniya da son zuciya da ƙarshe da ya faru kunci kagani to saboda haka almajirai wannan ƙalubale da almajirai masu masu masu masu taimaka ma mutane da addu'a ba ce karka taimaka ba a'a ana so ka taimaka da addu'o'i mutum na neman haihuwa bai samu ba taimaka ne ya samu haihuwa a mutum na neman ya yi aure bai samu a taimaka mai ya yi auren duk wannan ana yi duk abin da za a kawo karɗa aunawa ka ga wani irin taimako ne za ka yi kai ma ka samu lada eh ko nawa ya baka kuma kuma a wajen Allah kana da lada an ka taimaka akan wannan to irin wannan addu'a ya kamata saboda su maza na ce malaman suna amfani har a cikin aljanna ba domin aljanna ma Allah zai ce zai ce ba mutanen aljanna ku roƙi abin da kuke so muku ce ubangiji me muke me muke so banda wanda ya sa ku je wajen malamai a aljanna ba aljanna za zuwa da malamai to a kan kuma lawo suna so mu roƙi Allah yaya ko ya ce ku roƙe shi ya ba mu yarda shi malamai za su yi wannan ku roƙi Allah ya ba mu yardarsa to saboda shi ya ubangiji to yarda ka muke so shi ku yarda ka ku ta aljanna amma ku shaida da yanzu na yarda da ku ba zan ƙara fushi da ku akan ku har abada a wajen malamai za a samu wanda nake ɗin a wajen malamai kaga muhimmanci su a cikin al'umma malamai suna da muhimmanci amma a yi taka tsantsan da son abin duniya da kuma biye masan zuciya wanda shi ne magana son abin duniya da biye masan zuciya biyun nan in mutum bai taka an zama zai fada rani Allah kiyaye Allah kiyaye na to kaga abin da ya faru da bala'amu kenan ya koma kamar kamar misalin kare wa bala'amu kan sun da kalbi كذلك لا يحب الا الدنيا وهوى ما تقول شيء دنيا لا تزوجها ولا يعرف الكرامه ولا الاهانه بي بي بيسب كرامه قبل ان تدعو فلان فطلبه الله تبارك وتعالى ما شاء الله شيء بدرجه ديماش هذا هو بلاء ومن شاء شيء بلاء شيء الرسول أنت بين الله تسليم طلبه الله بعد ما أعطاه أقال ما أعطاه ليس على توجه من أبو ديماش ما يا kala sai manzon Allah ya ce ma shakara Allah atu bai taɓa gode ma Allah eh kaji abin da Allah ya mai bai taɓa godiya ga Allah ba sai ka Allah ya rufe shi ba ta mai sai ka duk abin da Allah ya ba gode ma Allah Allah ya baka ilimi ne ka gode ma Allah Allah ya baka sarauta gode ma Allah Allah ya baka kuɗi gode ma Allah kar ka rika hasashe kuma ga wani sai kana so sai ka kawo shi ko ka kauce ka gode ma Allah da abin da yake hannunka to shi bai taɓa godiyar Allah ba in ji mazo Allah mazo Allah ka tambaya ya ce bari abu bai godiya ba in ta kauta ma godiya aidun ni'ima ashkuru aidun ni'ima wato godiya shi ne dabaibayi da ni'ima in Allah ya ba abu ka gode to kamar ka ɗaura ni'imar ba za ka gudu ba ce innama tutlabu ni'im ana tuɗe ni'ima mimman la yu'addi shukuraha ga wanda bai bada mai godiyarta ba wata ba hawa ويبتز مشيعة هذا تعبير من اتباع الهواء وأن الجرجين يقول يبتز مشيعة وكل من كان تابعا لهواه هو الذي يبتز مشيعة وضع نفسه يبتز يبتز مشيعة وأن ذلك لا أمنعي أن ذلك لا يضره فليبر إليه هذا الله الأنبياء وأنه فليس سبع ما يدوب ذلك ألا ألا يقوى لأن باورسا قال لداود Allah ya ce ma zai dawo inna ja'alna ka halifatan fil ard ba kun bai da za ku da haƙƙi wala ta tabi ila hawa bai da leka an sabilillah aka ba gani ba annabi Allah Allah ya ce ma dawo ya kai dawo mun san ya ka zama halifa bayan kasa dama mutum ne Allah ya ce ma ya ce masa ya san ya halifa kuma dukkan su Allah na faɗin halifanci kansu sunan su ya wace da ƙara haɗuwa da juna ba kama gani da'uda akwai harafi ɗaya da da ya mace da ɗaya da'uda so da Allah ya ce in da ji Allah ka halima tan to ai akwai da halima tan sai kuma ya zama falle falle saboda saboda irin wato ainihin nauyin kaya da zai dauka da Allah to sai sai annabi Adam da ya ce ma malaiku ni ta ilin fil ardi halifa adam kenan shi ma ka aure sunan shi a da mu ba wanda ba wanda halaji da da ya haɗu da juna a da mu shi ma sunan shi suka sai suka yi daban daban saboda me saboda halifancin nan da Allah ya ce ya tura ba ƙaramin aiki ba ne to sai ya ce kai hukunci a bayan ƙasa kai adalci kai hukunci a bayan ƙasa na adalci an gane ba kun bai da nasu da haƙ kai hukunci tsakanin mutane da gaskiya wa nasu da hanyar hawa dawo kar ka son zuciya a yi rage ka asali lillah son zuciya zai bashe ka daga barin hanyar Allah a wadan anbiya Allah ya yi ma annaba alƙawari na azama annahu in tabu hawa in sun bi son zuciya kallu za su bata tafafi babu a wani garin
eh babu wato ai duba wato ballantana wasu su ke annabawa ke kufa sai ka fi son zuciya ya ya kamata to ballantana wanda ba a nan ba wadda ka yi an tara jama'a wannan wato wa'azi ne gargaɗi ne mai girma a gari na al'insani ya yi kokadar ne wata Allah ta'ala ta bayan bauta ɗan adam ya gane gwargwadon darajar da Allah ya yi wa ya aji shukura ya ba da goje wannan ni'ima ne jin lisani da harshe wanda da amali da aiki wanda da hali kuma sannan da hali an gane da ya ɗabi'a mai kyau da ya aiki da abin da ya karanta sannan ya gode ma Allah da harshe ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا wannan shi ne irin misalin waɗanda suka kare da ayoyin eh ba a fita da kasata ya rasulullah da karanta ma yahudawa wannan kissa din la'allahum yatafakkarun ko za su wato yi wato tunani da tadabbaru da za su lura a yin yin su su imani sa'a فمثل القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الكافرون sa'a matsal qawmin ladina kazzabu bi ayatina wa anfusahum kanu yadhlibun فجاهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فاولئك هم الكافرون الله سبحانه وتعالى يقول lallai ta a matsal qawmin ladina kazzabu bi ayatina kai misalin waɗanda suka kare kayan ya yi muni da ya yi muni ka ji labarin bala'u ya ji wannan labarin ya yi muni wa anfusahum kanu yadhlibuna sannan sun kasance sun zama suna zaluntar kawunansu eh kullum Allah yana cewa ma zalamuna walakin kanu an fi muna ko ba mu zalunce su ba amma su suka zalunci kawunan bin da wa jahilillah wanda Allah ya shirye da shi ko wani mutadi shi ne shirye Allah ya shirye da mu wa wani ne wanda ka Allah ya bace shi wa ulai ka wal kafiruna wa su ne ba sa kara Allah kare na
ولقد زرعنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يقدرون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أذل أولئك هم الكافرون نعم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آمال لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك لهم أولئك هم الغافلون آه، الله سبحانه وتعالى يجي ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس سبحان الله الله خير الله يجي حقيقة هو هذا mafi yawa daga cikin aljanu da mutane ni jahannama domin a cikin kuna da cikin ne da wuta jahannama kawai ai muna da cikin ne kawai da wuta wanda yake ba da wakil ana da ke cewa da kamla an da jahannama min aljinnat wan nas ajma'ina na rantsa da zaki da sai na cika wutar jahannama da mutane da aljanu baki da to kaga irin waɗannan ana da cikin ne ni jahannama ba na ku tali ne wai ana da cikin ne dan me don wuta jahannama kawai kawai don wuta ta ce Allah ya tsare mu irin wannan halitta Allah ya tsare mu subhanallah to kaga wannan wa'azi ne mai girma a gare mu saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala yace yayi halitta don me don wuta jahannama ya halitta mafi yawa da cikin mutane da aljanu don wuta Allah tabaraka wa ta'ala kana da halka ya halitta halitta kafiran masu yawa da jahannama kuma yake da wata da na rubuta shi da wani ya sa ko kafin a rage hukunci wuta za ta zo tana balbali kana kana balbali ta kadu ta bayyana min alkhairi kana tana kusanta ta tsantsaje saboda saboda tsamin fushi da tafarfasa da take ta fara zuba mata zuwa kuka zuwa a gaban shari ta fara zuba mata zuwa a ta zuba a da ciwo kuka hannun ta wani hijaya annabu kafirai hijara zuwa ku manya manyan zuwa sai ka zuba a duk amma banda dutsen uhudu wani dutsen uhudu ya so annabi banda sabiru shi ma ya so annabi eh dan shi yasa a albana ya ce sabirun وأهد أقرب الأرض تربك فهاجره هذا وذلك مقصد إيه ده سبيل ده أهد دوا سمع النبي يسوس عن النبي يا رسول الله الجنة فشاء الله يبوا من يمن يسمع يسمع ذاك يجي هو
شاء الله يبوا متكافرين
ta zubawa ai ta zuba ba sai Allah ya ce alim talati intiqam sai ka ce hol min mazidi akwai tsari sai ka kaza ka baka ai ka baka sai Allah ya dauke kadarin sa kadari sai ce kadari ta take kenan ko tamam ko sai da Allah ba shi ne ce kadari ka dauka kadari to sai Allah daura kadarin sa kan wuta sai ka ce kap kap kap kanki kake da lokacin ta wannan alaƙa da take kan da take kan kan kan to ba wuri ba ta wuri ka jinki ce da kanki ka jam ta haka ita ba aljanna ita aljanna ita kuma ba ta gama buɗewa sai a zai muhammadu ya shiga kullum buɗewa take kullum buɗewa aljanna take amma ran da manzo Allah ya shiga to shi ke da fadinta da tsawonta da komai na ta ya ƙari ya ƙari jam ta tsaya daidai kenan amma kuma duk irin ko irin da cikin dan aljanna da rakan bai sai gane bango bango aljanna ba ka ga ba ko tai ko ta ko ko ta rewa ba kai sai ka gano inda bango aljanna yake ba eh kai da shi ka ba ka gidan ka haƙi kenan amma idan da farkon ta ko ko bare karshen ka eh aljanna ba a gane farkon ta bare karshen to Allah ya ba mu aljanna amin Allah ya tsare mu da wuta amin na'am to ka ji abin da Allah ke kenan an halicci mafi yawa daga cikin mutane da aljanu wato don wutar jahannama lahu qulubun suna da zukata amma la yafqahuna biha ba ta fahimtar komai ba ta gane gaskiya da zukata wa lahum a'yunun suna da idanu kuma la yafqahuna biha kuma ba ta gani da wannan idanu da ba ta ganin da la'ida qudratullah da idan kudurin Allah tabaraka wa ta'ala ba su yi gani na lura ولو آذان سنة كلها لا يسمعون بها باطل تلكم الآية والمواعظ وأدوبي كما سماع التذكر وتوجيه للوراء والتعامل لوابطها الله يسمى تقولني yace ulaika kalan ali wa'annan mutane sun koma kamar dabbobi eh wajen adabul adabul fiki wajen rashin fahimta wal bakar da rashin gani wal istima da rashin ji yana ja'a balhum alanna ya ai ba sun ba dabbobi ba cewa eh al-arbal al-an'amu khairu lil dabbobi sun bi su ulaika hum al-ghafiluna sune barau kana daga barin ayoyin da insha Allah gabalu alillah wa tasawwaka daga barin Allah tabaraka wa ta'ala akbar bi hadhihi al-aya Allah ya bada labari a cikin wannan aya annahu khalaqa kafiran min al-jinni wal insi lin-nar ya halitta mafi yawa cikin aljanu da mutane amma don wuta don zama abincin wuta faɗa aljinnu wal insu mutane da aljanu aksaruhum billah mafi yawan sai wuta ne bi dalilin hadisi saboda dalilin hadisi in an je kiyama shi Allah ce ya Adamu fakhrij bi kana min auladika sai Allah zai ce ba Adamu cikin ƴaƴanka ba mu abincin wuta sai Allah zai gaba da maka fito mana da abin da za a kai waɗanda za a kai wuta muna jira babu sun yi hanka ka babu waɗanda za a kai wuta sai Adam ya ce kam ya Allah mutum nawa zan bada Allah sai Allah ya ce min kulli alfin tis'u mi'a wa tis'u wa tis'una sun mutum dubu ka cire ɗari tara da casa'in da tara ka bada ka aje ɗaya ɗari tara da cikin da tara za a bada adamu zai bada uwa wake shi kakar da mu da wani wake ake gaya ma haka ya bada duk mutum duk mutum dubu to ka tira zakar shi ka bada ɗari tara da cikin da tara haja ɗaya ka bada ka bada a yi wutar da su wannan baya na zagar ɗari biyu ba da hana a kan haka zanen za a gane adar kufara kafirai na bari adam amsar min al-muslimin kafirai sun musulmi yawa amma wal hikima fi zalika hikima a wannan zuhuru istighna illahi tabaraka wa ta'ala a nuna ma bayyana wadatuwar Allah Allah baya bukata sai zai ce wa ma khalaqatul insa wal jinna illa liya'budu ma uridu minhum min rizq wa ma uridu an yutimma ma huwa rabbaqu wa don ka gane shi bai bukata kullu kowa shakka mafi yawa sai banka su ta kawai kullum yana kan walakin na aksarar nashi na ya hannu aksarar nashi na ya hannu mafi yawan mutane ba su san gane ba ba mafi yawan su walakin na aksarar nashi na ya hannu ba su yi mani to kaga kafare sun fi musulmai yawa sun fi musulmai yawa an gane nawa gane wadatuwar Allah an kulle matuwa wa izzatul iman da kuma buwaye imani asharu idan Allah ya kudu azizan abu ya zama ɗan kaɗan zai zama rufiya eh zai zama rufiya shi sa masu imani suka zama yan kaɗan eh ka je amerika ka sha mamaki ko china eh sai ka ga mutum dubu sama da dubu ɗari ba zama ya tallafa ɗaya ba a bana kuwa bai tallafa da ko kwanan da wani almajirin ya je south africa ya je ka makaranta ce ai duka makarantar yake shi bai da bai san wani musulmi ba ma shi kaɗai ne ke kaya
a makaranta baki daya sai wanda ba wani abu da haka ta zuba ya ka amma da kin za ta bai ta mu ta sai sallah baya to haka Allah ya bari walakin da aktaruhum la yu'minun to ka gani saboda haka imani bai da yawa shi yasa sai ya zama ne ya zama mabuwaye wa qudratullahi tabaraka wa ta'ala ala hibbil muslimin kuma dan adana ne kudurar Allah akan kiyaye musulmai kar ku ɗauka addini ku riko da addinin ku ne kar ku ɗauka ƙarfin ku ne lala musulmi ne suke da shi makamin nan fa daga america da ta da russia da china da da faransa daga can ake kero makami kuma suka yi akwai makami guda ɗaya ne suka sako shi duk afirka ka sake aiki ba yana najeriya ka ba amurka duka ka sake aiki amma don ka gane wato abin hannun allah allah ke ce da musulmansa eh كذا كيف يا ابو ذكر منك اكل قليل الدين قلبت بأكان كثير الخير amma bai yi da wallahu ma asabi to da haka ba magana addini bane eh shi Allah ke tsara kayansa da kansa ba da haka ba wani kishi ke ga musulmi yanzu musulmi yanzu nake magana ba waɗancan da suka wuce ba waɗancan kawo suka gwagwa su suka ce a musulunci suka gwagwa na a shekara ashirin da uku ka duba abin da kafin abin da suka yi kasa kullum nake faɗi da ce kun mai zaɓi sahabai bai san so bai karanta zuwa karance ba ne in kuma ya karanta zuwa karance to lallai kam a ya bi kan zuciyarsa saboda duk bakwai mai yau dalilin su ba zama addini a waje a shekara ashirin da uku duk ya ko kanna da bakwai mai da su aka yi to musulmi yanzu wani irin kiyaye musu wani kiki ke da yake akan musulmi wani kiki ke da yake in ba don Allah ba in ba don Allah ba da yake kiyayewa shi yasa wannan don a gane tsari da kiyayewa da Allah yake ba musulunci wa in Allah yake ba musulmai ko da kafirin ka dawo in ko da su rauni wa kuwa to raja'il muslimi da kuma kuwa na raja'i na musulmai ai to anna da kulli muslimin kafirin yuti min Allah kowane musulmi yana da kafiri da zai rushe da farfasha wuta idan kafiri da wuta za a ba shi gidan shi da gidan musulmi da ke kafa kaga kowa duk wani ta Allah duk mutane ba gida kowa na da gidansa a wuta yana da gida a aljanna idan kafiri ya shiga wuta sai a haɗa mashi da gidan musulmin da ya je aljanna a haɗa mai duka ya duka to shi ma musulmin da ya shiga aljanna akwai gidan kafirin da bai shigo ba sai a haɗa ma da naki da naki ne ta haɗi eh shi ne ai shi ne abin da ake magana a ga ya fahimce ta wuta wani kullum ina hada yadda ni ana galaba wato galabar rahama ko da yake an ce wannan rinjaye ne na rahama wallahu yaqul Allah na cewa innahu kataba ala nafsihi rahama ya wajabta ma kansa rahama wa qala kuma har ya kare ta sabaka da rahama fi qabli rahama ta ta riga yi fushina rahama ta ta riga yi fushina iya mu wannan a gani yake rahama ta ta riga yi ta riga yi ne kada ka yi fushi na to Allah ya faɗi wannan to jami'an an gane jami'a bil ardi min bani adam wato ushurul jin duk waɗanda ke bayan ƙasa ƴaƴan annabi adam ushurul aljanu ne dukkan eh da za a kasa aljanu kashi goma to mun ɗauki kashi ɗaya kashi one part wato ten percent mu dukkan ƴaƴan annabi adam ushurul aljanu ne ɗaya bisa goma aljanu ne yawan mu وبنو آدم والجن إن أنا أقول مكان النبي آدم وتعالى الجن دكا أشر الملائكة ثم أشر الملائكة dukkan mu da mu da aljanu da za a haɗa mu duka to kan ba san ne na mala'iku saboda yawan alladina ala alwar da suke bayan tsakana to shine shine wajen yi zalika an gane ta za a haɗa mu duka da mu da mala'ikun da ke bayan ƙasa da aljanu da mu da duka a haɗa mu da ushirin mala'ikun da ke wannan sama ta duniya da kuma da za a haɗa mu da mu da aljanu da mala'ikun da ke kan ƙasa tare da mu da mala'ikun da ke sama ta ɗaya a shafa da mu ushirin mala'ikun da ke sama ta biyu to haka haka haka haka har a zai ta bakwai don ka gane karka ce wa aljanu zuwa za karka ce aljanna zuwa za su cika ta to kaji ka gane aljanna ma akwai akwai masu cika ta ehe kawai haka can wuta dai mala'iku ne da aljanu saboda can wuta dai aljanu ne da mutane da duwatsu to amma nan aljanna mala'iku ne da mutane wanda ba su da yawa ba su da yawa amma mala'iku suna da yawa na ga aljanna za su cika kenan kan aljanna za su cika can wuta za su cika to Allah ya sa mu da cikin aljanna amin kaji wahadun majara jishin haka abin zai da tafiya har zuwa sama sama idan bin nazar ila al malaika idan aka dubi malaiku wal hurul ain da matan aljanna an gane wal wulda an ce an ce an ce wanda yake kada ka aljanna a bashi mace dubu a bashi mace dubu saba'in dubu saba'in matar matar mutum guda dubu saba'in talaka wanda bai da mata da yawa sai da aka dubi yawan matan aljanna wal wulda da yara da ke hidima na aljanna fa'alun rahama akthar da kafirin min ahli jannah to kaga ashe kenan ba abuta rahaman Allah sun fi yawa tsayawa akan ba abuta fushin Allah to wa rahamati wa ta'kulu shi walakin bil jinni was insi aqal amma cikin aljanu da mutane ba su da yawa eh wa san da Allah karara Allah ya tuba kan mutane masu tsinkan zuciya ce kamar dabbobi bar mu aran da yake sun ba mai dabba kake ba idan Allah tabaraka wa ta'ala lallai Allah tabaraka wa ta'ala kalakal malaka ya halici mala'ika wanda Allah hushe a rafi'a ya mai da mala'ika wani abu ne madaukaki a bayan ƙasa mala'ika madaukaki ko wanda aka haihuwa na ya halici da kodi wanda Allah a dana su kuma ya ko ya mai da su karkarkasu wa halaka bani adam shi halici bani adam fataratan idan hakuna abu tsoro wa awahu wasu lokaci suna wato idan haka ka kawo da su da son zuciyarsu a kai da hukunci da malai absolut su da malaika wani lokaci na malabi ya jama sai ya je bisa darajar malaika wai da zuciya Allah har ma su samu ya kawo Allah ya ce guda ya kawo kai da sa'iha eh je ya ce ya tare wata haka wani lokaci ya san nuna hawa a fito mutane suka fi son zuciyarsu a kai da hukunci na na an arzuta su su da dabbobi guda ya kawo san bariya su ne mafi sarri wato kamikai kamar da layi ana nuna mini lokaci ya nuna kurakurai da kuka yi Allah shi ya fi a inda muka yi daidai Allah shi ba mu lada Allah ba mu lafiya ya ba mu zaman lafiya Allah ya kiyaye mai kiyaye kasar mu ke zama da mu lafiya iyayen mu malaman mu shi Allah wala ta ka mu da rai shi wanda ya dauki nan wannan karatu Allah ta ka mu da rai ya ta mu da da rayuwar Allah ya saka mu da rai da Allah ya ta mu da ko da masu saurari Allah ya amfana da waɗanda suke wannan hidima na ɗaukar tafsirin nan su wanda sa ka masa da har yi biya كل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من ذنوب كان غفارا اللهم صل على سيدنا عبد الفاتح لما أمر لما سبق على سنة الشهاب وهذه إلى ذلك المرسلين وعلى آله حق قدره ومثال ذلك سبحان ربك رب العزة